بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa da ku a wannan safiya ta ranar Lahadi yau 19 ga watan Rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara shida, wanda ya daidai da sha shida ga watan ɗaya shekara ta biyar. kamar yadda imam ya gabatar mun haɗu ne a wannan masallaci masallacin juma'a na adda'awatul irshad da ke nan cikin babban birnin yamai a jamhuriyar niger tare da ku 'yan uwa mata domin tattauna al'amarin abin da ya shafi addininmu ko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙirga wannan zaman namu da ku ƙarƙashin faɗinsa la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas Allah ya sa mu cikin bayin da a ƙarshen zaman mu za a ce ku tashi an gafarta muku an mai da munanan ayyukan ku sun koma kyawawa kamar yadda malai gabatar ba ni kadai ne nake da darasi ba a yanzu akwai dan uwana da zai biyo baya sai dai ni matashi yadda zan yi jan hankali ko kira akai shine ma iya cewa muhimmancin ilimin shari'a ilimin addinin musulunci ga ƴan uwa mata ko ga al'umma ko ga musulmi ma baki daya kuma wannan maudu'i maudu'i ne mai fadi kamar yadda kowa zai iya hasasowa sannan kuma na biyu maudu'i ne mai matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske saboda kyautan farko da Allah subhanahu wata'ala ya fara yi ma'annab sallallahu alaihi wasallam da girmamawa ta farko da ya fara yi masa da wahayi na farko da ya fara yi masa umurtan sai da ilimi ya ce ikra ka yi karatu saboda da ilimi ne ake samun daraja da ilimi ne ake samun ɗaukaka da ilimi ne ake gane gaskiya a bita da ilimi ne ake gane bata a kauce masa shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala yema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guzurin ilimi tun a farkon da'awansa da farkon kiransa kuma wannan yana nuna cewa hatta al'ummansa gwargwadon kason da mutum zai samu a cikin ilimi gwargwadon irin matsayin da Allah subhanahu wata'ala zai bashi don haka nan muhimmancin ilimi a rayuwar dan adam ya fi muhimmancin hatta abinci da abin sha da yake ci yake sha ko don ya rayu domin abinci da abin sha kana shan su ne ko kana ci ne a wani lokaci iyakantacce duk cin da za ka yi akwai matakin da aka kai ka ƙoshi ba za ka iya ƙara wani abu a cikinka ba dole ka tsaya sai kuma bayan wani lokaci haka nan abin sha amma ilimi a rayuwarka kana buƙatansa ne a kowane lokaci ba bukatan ka rabu da ilimi daidai da kiftawan ido saboda duk inda kake rayuwa to akwai bukatan ka san wani abu saboda kai wani abu da zai amfane ka ko ka kauce wani abu da zai cutar da kai to mafi alkhairin abinda ko Allah subhanahu wataala zai ma bawa shine ya zabi kirjinsa ya zamto wuri ne na taskace ilimi musamman ilimi na addini Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alƙur'ani ya yaba ma masu ilimi ya nuna zaɓensu da ya yi a ƙarshe ya nuna cewa duk zukatan da ke doron ƙasa ma babu zuciya mafi daraja a wurin Allah kamar zuciyar da aka zuba ilimi na addini a cikinta Allah madaukin sarki ya zaɓi ƙirjin masu ilimi malamai kenan da ɗaliban ilimi ya zamto nan ne wurin da zai taskace wahayi don ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm sannan daga cikin falala da daraja na ilimi shine idan kana neman abinda ko ka mutu baka mutu ba ko ka mutu za a ji ɗuriyanka a doron ƙasa kuma ladanka ya ci gaba da wanzuwa to shine ka yi ilimi kuma ka koyar da ilimi din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce yake cewa idan ɗan adam ya faɗi ya mutu to dukkan ayyukansa sun yanke sun tsaya in banda abubuwa guda uku ko sadaka mai gudana ko ilimi wanda ake amfana da shi ko ɗa nagari da zai rinka yi ma mutum addu'a to idan ka kalli waɗannan abubuwa uku da aka faɗa a cikin wannan falala ɗin dukkaninsu za ka ga babu wanda ke da nisan zango kamar ilimi saboda sadaka mai gudana za a iya zuwa lokacin da bayan shekaru ta ɓace babu ita ɗa nagari shi ma wata rana zai biyo ka innaka mayyitun wa innahum mayyitun kullu nafsin dha'iqatul maut amma ilimi zai iya wanzuwa tsawon lokacin da har a gama rayuwa shi bai kare ba fashi wannan ba karamin matsayi bane sannan misali na biyu musamman kuma a rayuwanku ku ‘yan uwa mata, za ku fahimci darajar ilimi da kuma abin da zai ƙarfafe ku ya zaburar da ku ku tashi ku yi ilimi idan kuka kalli gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Nana Aisha radiyallahu anha tana da hadisai a doron ƙasar nan sun haura guda dubu shida da wani abu. Ka iya cewa ba zai yiwu ka bauta ma Allah haƙiƙanin bauta yadda Allah yake so ba idan baka biyo ta hanyar hadisin na na Aisha hatta ibadu da muke yi ibadanmu musamman sallah da sauransu zaka tarar da ba za su iya tsayuwa yadda ya kamata ba sai ka ci karo da hadisan mata musamman iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarki ye wankan tsarki ye alola ye kaza za ka ga duk kusan mata ne suka ruwaito waɗannan hadisai ɗin suka kawo su yanzu yau da sun zauna da jahilci ina za a iya samun wannan albarka da sun zauna ba karatu ina za a samu irin wannan matsayi ɗin to don haka wannan yana daga cikin falala da daraja da Allah ta'ala bai wa masu ilimi kamar yadda yana daga cikin abin da ya sai sa kowa ma ya je yana son ilimi shi ne har wanda bai da ilimi yana so a jingina masa ilimin wanda bai da shi bai sani ba bai da wani ilimi da alaka ce da shi malar zai ji daɗi a ran shi amma da alaka kira shi da ɗayan sunan wanda hakan yake ba zai ji daɗi ba kila mu har ku rikici da shi tashi wannan kaɗai ya isa ilimi ya zamto abu mai matsayi mai daraja kamar yadda na faɗa a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ƙirjin masu ilimi ya zamto nan ne wurin da yake ajiye wahayi yake taskace ayoyin alƙur'ani ake kiyaye sunnonin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan ya sa daga cikin matsayi da darajar ilimi ba wai mutum yana raye ba hatta a gawa haka kuke cewa gawa ku mutumin da ya yawwa hatta a gawa gawawwaki na mutane in sun rasu gawan mai ilimi a musulunci ba ɗaya take da gawan wanda bai da ilimi ba ko da dukkaninsu mutanen kirki manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka samu mutuwa mai yawa a yakin uhud da ya zo zai yi jana'izan shuhada wanda suka yi shahada idan ya zo kansu tambayarsa ta farko ita ce ayyuhum aksaru shibdan likitabillah wa ya fi kowa yawan tarin ayoyi na alkur'ani ya haddace sa a ƙirjinsa idan aka ce fulan misali a ce umar shehu zariya ne tunda annabi ke magana eh walas lewa ko kaji zafi ne to misali a ce mutanen yamai ne in ce yanzu kun ji daɗi yawwa sai annan sulasul ya ce to ku gabatar da shi a gaba me yasa saboda ya faɗa cewa a khairukum man ta'allama alquran wa allamahu maganan ilimin ne dai mafi alkhairi a cikin ku shine mutumin da ya koyi alqur'ani wanda bai yi ganda ba bai yi lalaci ba kuma yayi hakuri ya jure ma duk wata wahala saboda ba yanda zai ka samu ilimi baka wahala ba ka sa qur'ani a kirjinka kai haddansa manzala sallallahu alaihi wasallam sai gabatar da wanda ya fi ilimi da sani da haddace alkur'ani sannan waninsa ya biyo baya to kaga wannan matsayi ne haka nan idan an zo masallaci annan salasala ya faɗi cewa wanda zai limanci a cikin mutane ya zamto wanda ya fi su alkur'ani ne ba ko yadda za a yi kafi mutane ƙur'ani kana da jahilci dole ilimi ne zai baka wannan matsayin da wannan dama da to so da haka yan uwa ba wai a mu mutane ba hatta a dabbobi dabbobi da muke rayuwa tare da su dabban da take da ilimi ba ɗaya take da wanda ba ta da shi ba ku duba tsuntsu huda-huda wanda albarkacin ilimi ne yasa aka sashi a ƙur'ani yutla ila an yi sallahu al'arzu wa man alaiha ilimi da Allah ya bashi ya ga bilkis ko ya zai faɗa ma annabi suleiman Allah ya ɗaukaka ambatansa gashi a ƙur'ani muna karantawa. Ku duba kare, dabban da in ba da lalura ba a musulunci ba za ka aje shi ba, amma Allah sai da ya kawo ambatan shi a babin yabo a ƙur'ani. Wa kalbuhun ba su tsundira aihi bilwasid. Sannan kuma aka faɗi, karen da yake da ilimi na farauta, aka koyar da shi, aka horas da shi, idan aka tura shi ya kamo dabba, daga cikin fahimtar da malamu na fiƙo suke faɗi ko ta mutu wannan dabban ya halasta a ci wanda idan jahilin kare ne ba za a ci ba to idan har Allah subhanahu wata'ala zai fifita wanda yake da ilimi a cikin dabbobi ya zamto ba daidai yake da wanda bai da shi ba wannan yana nuni zuwa ga cewa bai kamata ɗan adam ya zauna a rayuwar shi baya ta'amuli da ilimi wurin koya ko koyon shi ko aiki da shi ba ‘yan kwa masu albarka yana daga cikin falala na ilimi da darajarsa da ya isa yasa kowa ya dage damtse ya tashi ya ilimi mala'iku sukan shimfiɗa fuka-fukansu su yi inuwa ga mutumin da ya fita neman ilimi kifi da yake cikin ruwa yana roƙa ma mutumin da ke koyar da mutane ilimi gafaran Allah kifi ko bai taba saba ma Allah ba sannan baya ga wannan alkhairin mai ilimi alkhairi ne da baya gushewa domin inda a ce akwai wani alkhairi da yafi ilimi to da Allah subhanahu wata'ala ba zai umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah ya roki Allah ya ƙara masa ilimi ba domin duk ni'iman da Allah ya ma'annan sulasallan masu yawa ya ce wa kana fabdullahi alaika azima dukkan falalolin nan gaba ɗaya ilimi ne kaɗai Allah subhanahu wata'ala ya ce malala sulasallan ya roƙa a ƙara mishi an ƙara ma ilimin daraja an sa ya biyo ta hanyar annabin Allah sannan aka yi kyautarsa Allah ta'ala ya ce wa ƙun rabbi zidni ilma malala sallallahu alaihi wasallam ya nuna shemu a rayuwa cewa duk mutumin da Allah ya bashi ilimin addini to duk wani alkhairi da ake nema a wurin Allah ya riga ya same shi Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yuridullahu bi man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ta'ala yake son shi da alkhairi to yakan sanar da shi addinin musulunci ya zanto shine abinda ya sani kuma yake ƙoƙarin aiki da shi sannan ilimi shi ne gadon da annabawa suka barwa wannan al'umma ɗin Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya tashi faɗin suwa ne ne magada annabawa bai ce masu dukiya ba bai ce masu mulki ba sai ce malamai su ne magada annabawa ko ba a gaya maka ba ko annabawa a ran alkiyama kasan ina ne makomansu ya ce malamai su ne magada annabawa kuma ya ce su annabawa ba wai sun bar gadon tarin dukiya ne ba na dirhami da sauransu da kaza da kaza ya ce abinda suka bari shi ne ilimi duk wanda ya dage ya riko da wannan ilimi to ya yi riko da kaso mai yawa wanda zai zamto Allah subhanahu wa ta'ala zai masa rahama da shi a ranar alkiyama don haka nan ‘yan kwa masu albarka’ daga cikin abubuwan da suke taimaka mai ilimi ya sami irin waɗannan tagomashi da muka ji a cikin ayoyi da hadisai na farkonsu shine ikhlasi mutum ya zamto ya yi ilimi ne domin Allah shi yasa duk lokacin da Allah rokin sarki yake so ya darajanta ilimin sai ya hada shi da girman Allah wurin ambato fa'alam annahu la ilaha illallah wannan yana nuna daraja da matsayi na ilimi da kuma yinsa domin Allah sannan daga cikin alkhairin da ilimi yake gadarwa shine yana sa mutum ya zamto kusa da Allah yana sa Allah ya zaɓi mutum a matsayin masu yi masa shaida yana sa Allah ya shaidi mutum da yin adalci domin Allah madaukin sarki ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil Allah subhanahu wata'ala ya shaida shi a zatinsa a karan kansa cewa babu abin bautawa bisa cancanta face shi shi shi kadai wannan shaida ce da Allah ya yi duniya ta yadda kukar ta yadda haka al'amarin yake kamar mai tambaya ya ce ya Allah bayan kai suwaye masu wannan matsayi da daraja wanda ka kusanta su da kai sai ce wal mala'ikatu sai kuma mala'iku saboda su laye a sunan Allah ma'amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru bayan mala'iku akwai wasu Allah ya ce kwarai wa ulul ilm sai ma abota ilimi kaga wannan ya nuna mafi darajan abu na farko a doron ƙasa shine tauhidi shine ta Allah da bauta to sai Allah ya shedantar da masu ilimi akan cancantansa da bauta akan kalmar shahada kalmar nan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa duk wanda ta zamto kalmarsa ta ƙarshe ya shiga aljanna to akan ta Allah yake shedantar da masu ilimi sannan na biyu Allah ya nuna kusancin shi da su yana faɗin mala'iku sai bai ce sai mutane ba a mutanen sai ya tsakure ya ce sai masu ilimi kenan ashe duk wanda bai da ilimi ba shi da wannan daraja ba shi da wannan kusancin irin ta rahama ba shi da wannan kusancin irin ta ɗaukakawa da girmamawa da Allah ya ma waɗannan zaɓaɓɓun bayi nashi sannan malamai suka ce ayan tana kuma ishara zuwa ga cewa ba ma za a taɓa samun wani mutum adali a doron ƙasa ba dole sai yana da ilimi da sanin Allah sai dan ya ce ƙa'iman bilkisti ya nuna cewa duk inda mutum zai zamto yana da nagarta a karan kansa inda ba yana da ilimin sanin Allah ba to sai ka tadda a wani wurin yana da wata katobarar da kuma ko tona ta ba za a iya yi ba saboda muninta to wannan daga ciki yana nuna mana matsayi da daraja na wannan ilimi na addini da Allah ya bamu baya ga haka ilimi shine abu mafi daraja da Allah yake baiwa dan adam in dai baka zama annabi ba to da ilimi ne zaka samu daukaka da shi zaka samu tsoron Allah in nace daukaka shine a wurin Allah samun amsuwa a wurin Allah da rahamarsa da ilimi ake yin wannan duk da wannan tsada da matsayi da ilimi yake da shi daga cikin rahamar Allah ta'ala shine baya kuma rowan ilimin baya rowan ilimin in dai zaka yi kuma zaka jure kuma zaka yi da gaske to sai kaga kana da wani kaso koya yake a cikinsa duk baya ga wannan daga cikin abin da zai sa duk musulmin da ya san ya kamata ya zanto ilimi yana daga cikin abin da ya muhimmantar a rayuwarsa yake karar da mafi tsadan abin da ya mallaka a duniya saboda shi shi ne sanin cewa duk mutumin da ya kama hanyar neman ilimi to annan sulasulam ya masa bushara da cewa sannu a hankali zai isa gidan aljanna kuma ba abin da mumini yake nema kamar ya samu yardan Allah ya samu rahaman Allah ya kubuta daga fushin Allah da azaban Allah mutumin da ya shiga makaranta bai gama ba saboda rashi ko gajiyawa aka kore shi ba zai taba samun satifiket da shahadan cewa yayi karatu ba to amma ilimi Allah subhanahu wata'ala ya nuna shemu cewan idan dai mutum yana kai yana kansa da ikhlasi yana nemansa irin neman ilimin da Allah in ya ce a nema don a san shi da tsarkin niyya da iya ƙoƙarin shi annan sallallahu alaihi wasallam ya ce da sannu Allah zai dora shi a hanyar da zai tafi aljanna dan ya ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk mutumin da ya kama wata hanya ya riki wani hanya na neman ilimi da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sannu shi kuma Allah zai sauƙaƙe mishi hanyar zuwa aljanna kamar yaya za a buɗe zuciyarsa ta rinka karɓan tauhidi yanda ya kamata za a fahimtar da shi sunna kuma a bashi ikon riko da ita saboda kana sanin tsadan sunna ne idan ka san menene sunna din ta zo da shi na alkhairi kuma tsarkin zuciyarka da wannan kokarin yakan taimaka ma mutum ya cimma wancan a wannan hadithin ina so ku la'akari da abu biyu na farkonsu hadisin ya nuna mana cewa ba dukkan mai neman ilimi ne zai zama malami gangaren ba ya nuna mana haka shi yasa ya ce wanda ya kama hanya don an san ba kowa zai isa zuwa ga samun daraja ta malamai ɗin ba amma sharaɗin shi ne karka dena kar a same ka baka nema karka koma can baya kuma karka tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sannu za a kai mutun gida aljanna a kullun idan na karanta wannan hadisin na sha fada ina yawan tuna wata baiwar Allah a garin Zaria tana da shekaru a lokaci ya kai kimanin shekara 86 114 tana da da danta mutumin kirki ne kuma babban mutum ne wata rana mun je za mu gaishe ta tare da shi tana zaune tana jinya a zaune har mun juya mun mata sallama mun gaba komai za mu fita sai ta ishara ta ce ni in dawo amma shi ɗan nata ya tsaya a waje sai ce min ya ɗauka shi ni ma na ɗauka shi take kira har ya koma sai ta ce ba shi ba da ni take so za ta yi magana sai shi ya koma waje sai ni na shiga na same ta muna ce da ita yaya na duka muryanta bai fita sosai saboda rashin lafiya da take jinya sai da na duka na kara kunni na kusa da bakinta na ce mai kike so shi da ya ce mata kuɗi gashi na baki duk ko kina so na abu ta ce a'a ni dai in zo sai ta ce da ni malam ina son Allah kuma ina son ibada kuma ina ƙoƙarin yin ibada amma ba ni da ilimi shin Allah zai mun gafara sai ta fashe da kuka wannan ni ya faru da ni ba wani ya faɗa mun sai da na gyara zama na lallashe ta na bata baki sosai sannan ta natsu da muka fita makwabtanmu ne a Zariya, sai na shiga asalin gidanmu a gidanmu kuma akwai dattijuwa sa'anta a shekaru sai take ce mun to ai baka san wani abun mamaki ba tace ka ganta nan wallahi har yanzu tana zuwa islamiyya kuma idan ta fito za ta zo islamiyya wani lokaci saboda tsufa a hanya take faɗi kuma ta hana wani ya ɗauke ta sai ta huta kuma in ta hutan ba gida za ta koma ba makaranta za ta tafi ta ce min wallahi sau da yawa muna zaune a aji za ta shigo ajin nan da rarrafe kamar yadda ƙaramin yaro ke rarrafe sai ta zo makarantar islamiyya to ba ku san wani abu da yasa na faɗa muku kisanta ba ni din yana daga cikin wanda suke jana'izan tarar da taros kuma wallahi tallahi da kalmar shahada ta cika tun tana furuci da kalmar shahada ana jin la ilaha illallah yana fita a bakinta sai da jikinta ya rauni muryan bai fita amma harshen yana furtawa la ilaha illallah la ilaha illallah gab da kafin sallar azhar Allah ya amshi rayuwarta kaga wannan abu ne mai kyau abu ne mai dadi baka cewa ga makoman bawa amma bisa ga hadisai da suka zo da suke bishara wannan irin mutuwan in zaka bada duk abin da ka mallaka a duniya a baka ita abin yi ne baka yi asara ba to Allah ta'ala yana dubi ne zuwa ga zukata sai ya shiryatar da su zuwa ga abin da yake so shi yasa wannan maudu'i yake da matukar muhimmanci kuma ganganci ne mutum musulmi ya zauna baya neman ilimi baya kusantan malamai na Allah baya amfana da rubuce-rubuce da suka yi na littattafai ko karantarwa da suke yi a makarantu ko a masallatansu Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabbai a masallaci wasu mutane suka shigo su biyu ko su uku ɗaya ya zo sai da ya matso kusa da shi ya zauna ya saurari abin da yake faɗa wani ya ji kunya ya tsaya a inda yake wani ya tafiyansa daga bisani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun ga waɗannan mutane wannan da yazo kusa da ni haka muke tare da shi ranar alkiyama wancan da yaji kunya ya tsaya shi ma Allah ya ji kunyan shi ma'ana an masa gafara wancan da bai damu da ilimin ba ya tafiyansa to mun raba hanya kenan yayi gaba mu ma kuma mun yi inda muka yi to dan haka duk inda za a je a dawo ke yar uwa ki kokari ya zanto kina da ilimi kina kuma kokarin ƙara ma kanki ilimi saboda yana daga cikin alkhairin ilimi shi sanda kake bayar da shi ma sannan yake ƙara armashi da albarka idan dukiya Allah ya ba mutum yanzu da wanda zai fito da dukiyarsa ne ya ce duk mutanen niyami mu zo mu ɗiba to an Allah da kafa a kira azhar ya zama talaka dan kila wani tirela zai juya ya kwashe kawai ya gaba abin shi shi ma sai ya koma yana neman abin da zai ci in ba a yi sa'a ba to amma wani mai ilimi ne ka taba gani an kwashe ilimin shi an ce babu sannan duk wanda ya mallaki wani abu mai daraja a duniya to sai ma wannan abin hidima idan kana da kuɗi baka samun kwanciyar hankali sai ka je banki ka ijiye ko kai asusu ko ka sa shan ƙasa cikin aljihun ƙasa ka ɓoye shi yanda kar ya samu matsala kuma sai ka bashi kariya amma ilimi shi zai baka kariya shi zai taimake ka gashi bai da wani nauyi na wurin ɗaukansa da za a ce har ka gaji ko makamancin wannan lokaci ya yi mu aishe ne saboda haka ya kuwa kwa masu albarka a takaice ina ga da waɗannan kalmomi da na ambata sun isa su zabin raddani da ku mu ƙara himma wurin neman ilimi da kuma jajircewa wurin ganin mun koyi ilimi ɗin ba mu kaɗai ba har da ‘ya'yanmu magabatanmu idan za su wurin neman ilimi suna tafiya ne tare da ‘ya'yansu saboda idan muka yi kuskure mu muka himmatu da aikin alkhairi ba mu shigar da ‘ya'yanmu ba ta mu ba to za mu yi ta gini ne ana rusa mu ta baya so da haka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya haɗa mu da ku a wannan masallaci ya sake haɗa mu fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir Allah ta'ala ya yi muku albarka Allah ta'ala ya baku ilimi mai albarka Allah ya baku ƴaƴa masu albarka Allah ta'ala ya hada mu tare da ku a gidan tsira yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya shekara zakum